بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم أصبر شدة جوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akram kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am وما أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئلة للمتقين alhamdulillah har yanzu ne muna cikin suratul nur inda muka kwana akan ayar da Allah ke cewa wal yas'adil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli zuwa karshen ta wacce ke zama fa inna fa inna Allah min ba'di ikrahin ghafurur rahim to bayan nan duk Allah ya faɗi wa'annan hukunce-hukunce wanda muka yi ta jerowa tun daga magana azzani to azzani da wallazi ne yamuna azwajin wallazi ne yamuna musanati a innal ladina ja'u bil ifki da gayan nan dai Allah yana ta gaya mana yana ta gaya mana da kullil mu'minina kullil mu'minati wa ankihul ayama duk Allah ya gaya mana hukunce-hukunce ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma kowane hukunci inda ita wannan surar take da bambanci da surorin alkur'ani duk hukunci ɗaya idan Allah subhanahu wata'ala ya zo kan shi sai ya faɗaɗa mai bayani kuma ya mai geza hukunci ɗaya ne amma sai Allah ya shi dalla dalla dalla dalla dan kada a wuce ka ce baka gane ba wanda wasu ayoyin sai dai a dunkula hukuncin kawai a wuce gaba to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ya ku masu imani hakika mun sassaukan maku da ayoyi zuwa gare ku kuma ayoyin nan mu bayyana cin masu yin bayani dalla-dalla nan mafiyan malaman tafsiri sun haɗa wannan ayar da ƙarshen innan lazina ja'u bil ifki malaman tafsiri suka ce in ka ɗauki waɗanda aka zarga daga cikin mutanen kirki da annabawa za ka ga dogon bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kansu takaitacce ne akan wannan bayanin na sayyidatuna Aisha misali ɗauki annabi Yusuf alaihi salam da Allah subhanahu wa ta'ala zai magana an ce ga annabi Yusuf da cewa ya nemi Zulaiha matar sarki abinda Allah ya dunkula bayanin kawai sai ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha hakika ta yi nufi da shi wahamma biha shi ma ya nufi da ita to me ta nufa me ya nufa sai Allah ya ta yin bayanan dunkule dunkule dunkule kawai wanda ko da yake su ma alqur'ani mai bayani ne da malamai sun bi bayanin sai ga abubuwa sun fito amma sai da tuna Aisha ba a kama sunanta ba amma da aka dinga bayani wanda ma bai karatu ba sai ya gane da ita aiki haka nan jibi sai da tuna Maryam da aka jefe ta da zina abin da suka ce mata kawai ya aku ta haruna ma kana aboki mar'a sau'i wa ma kana ummuki bagiya ana tuhumar ta anna laki haza ina kika samu wannan ba a ce ta yi zina ba dogon bayani ne zai sa a gane ta yi zina amma Allah subhanahu wataala da ya tashi sai ita ba sai aka kake ta a cikin aya daya sai ce wa maryam mabnati imran allati atanna farja wa rafa'na fihi zawjun min azwa to amma ji yanda Allah ke ta bayanin hukunci akan abin da ya auku ga sayyidina Aisha wanda wannan shine mafi yawan da ya tafiyan malaman tafsir Allah yake to mun saukar da ayoyi zuwa gare ku bayyanatin masu yin bayani dalla dalla wa masalan min allazina khalaw min qablikum da ko misalai na irin wanda suka gabata a tsaka a gabanin ku na annabawa da mutanen kirki wanda aka aibata da cewa sun yi zina sun yi kaza sun yi kaza su ma duk Allah ya bubbuga muku misali a kansu dan ne dan ku gane hikimomin Allah subhanahu wata'ala a cikin cewa wannan baiwa tashi Allah ya kiyaye ta daga abin da aka jefe ta da ita wa mau'izatan Allah yake kuma ya sanya gargadi a cikin wannan shi mau'iza yana da bambanci da sauran irshadi da ihtida'i da sauransu shi mau'iza kamar irin abin nan ne da bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ko misali mutum ƙarawo ne wannan ya shigo bai yi sata bai ya dan uwan shi ya sata sai ga an kama dan uwan an sassare shi an daddatsa shi an kashe shi ai ba sai ba sai ka ce mai gobe kai ya sata ba ba ya kai mai wa'azi ba ko wan wannan ya ya samu ainihin yakini ya ji a jikin shi shi ba zai yi ba to mau'iza Allah subhanahu wata'ala yana nufin ko mun yi muku mau'iza ku kalli wa'inda suka yada wa'innan maganganu game da sayyidatuna Aisha da Mistau da Hassan bin Sabit da Hamnat bint Jahash dukkan su ba wanda karshen rayuwar shi bai makance ba mau'izatul lil muttaqina kenan ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah Imam Sha'abi Allah ya kara mashi yadda da ya koro bayani ya koro bayani sai ya kawo ta hikaya ta zan malamai suna amfani da hikaya dan me domin a gamsar da al'umma zuwa ga wani abu daman cikin abubuwa guda tara na alqur'ani akwai alhikayatu a ciki akwai alqissa a ciki ko halalun haramun mukamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masalun daga cikinsu akwai kissa Allah na ba da hikayoyi wanda hikayoyin nan da Allah ke faɗa yana jawo hankali ne sai ka ji Allah na magana an kabutu ko wa inna awhana al-biyut labait al-ankabut sai ka ji Allah na magana gizo gizo inna Allah la yasahi an yadawu masalan ma baqudatan fa babuka sauro ma sai Allah ya misali da shi dan me ana son kai da ake gaya ma alqur'ani ka fahimci abin da ake nufi to shine nan imamu sha'abi sai ya kawo wata hikaya mai ban dariya kamar dai da ake cewa irin tatsuniya din nan wai imamu sha'abi yake cewa wai wasu dabbobi ne guda uku suka haɗu suka haɗa kai za su ce kiwo akwai zaki akwai kura akwai dila sai suka fita farauta da suka je kuma cikin shima Allah sai suka kamo zomo da tsera da jakin dawa to da aka dawo aka zo aka zauna sai zaki tun da shine shugaba ko sai ce to ke ku rarraba kayan nan sai ce to abinda za a yi ranka yadda tun da kai babba ne a wancan cikin abubuwan da aka samu ba ba zo ba tsera ba ne ɗaya abin nan barewa ce sai ce to ranka yadda tun da kai ne babba kai ka ɗau jakin dawa ni kuma zan ɗauki gwarewa shi kuma wannan ɗan ƙaramin ya ɗau zomo ai kaga ta yi kafo daidai kowa matsayin shi ko sai za ki ce matsonan tana matsowa ya buge ta ta kuma sai ba ki iya kafo ba sai ya ce madila zo ka kafa sai da ce ranka yadda wannan jakin dawa yanzu ka karya da shi da safe wannan barewar ka ci abinci da ita da yamma shi kuma wannan zoman tsakanin yamma da magariba ka cinye shi sai ce kai ban taɓa samun wanda ya iya hukunci kaman ka ba ya yi a ranke dai abin da ya sa ka gane wannan hukuncin izatin ne lizzi'ili wa'azin da na ga ya samu gora ne shi ya sa ni ma ne wannan ne wannan ina ba ta amfani da ga kaman dai ta tsinne ya ci amma dai akwai ibra a cikin abu imamu sha'abi ya kawo a cikin tafsirin shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mau'izatan kuma wannan abin ya zamo gargadi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah dan su kiyaye yaɗa maganganun banza daga mutanen kirki dan me dan sun ga abin da ya samu waɗanda suka yaɗa irin waɗannan maganganu akan kuskure sai na sani bin sabitin annan na karanta muku baitittukan shi da yake ta bada uzuri akan cewa wannan abu kuskure ne ko misau an gaya mu mun gaya mun faɗi yadda ya ta tuwa ga sayyidina abubakar kaga Allah ba zai tuhume su ba amma duk da haka saboda sun taɓa mumina bai wa Allah da kuskure Allah bai bar su ba kowanne ƙarshen rayuwar shi sai da ya makanci wannan haka al'adar bayan Allah take duk lokacin da Allah aka taɓa bayan Allah akan abin da ba haƙƙin su ba to ko su sun yafe Allah bai yafiya misali ɗauki sayyidina Usman Allah ya ƙara mashi yadda lokacin da yana halifanci lokacin da rigingimu suka taso ya zo ya hau kan mimbari yana kuduba ya rika sanda wani dan ta'adda daga sham ya tsatsallako mutane zo ya kwace sandan ya sa gwiwa ya karya ta inda ya sa gwiwan nan ya karya ta kafin ya koma gida kawai sai wani kurji ya fito sai ya zama ciwon daji sai da jikin shi baki ɗaya ya zama yana zubar ruwa saboda wannan sakamakon dauki sai na imam Hussein Allah ya kara mashi yadda da kusanci lokacin da aka kashe sayyidina Hussein wanda ya kashe sayyidina Hussein bai kwana uku ba kawai sai ya kama haushin gari da haka yanzu wanda yanka shi wanda ya dauki alkyabba sayyidina Hussein shi kawai gani ya ga gani ma ya dauki alkyabba shi bai kwana uku bai kuce shi wanda ya dauki kan sayyidina Hussein ya kai ma wakilin yazid shi kuma wakilin yazid ya kai ma yazid da wanda ya dauka da wakilin yazid ba wanda ya kwana uku ba shi da gaba shi ta ranka daddatsewa kankan ya je gun sayyidina kankun kankan husaini ya je gun yazidu gababuwan su zuwa kafada su kutsin kaga wannan mau'izatan lil muttaqin cewa duk lokacin da aka taba bayan Allah ko ko da kuskure ne Allah bai yin musama dan ana taba mutanen shi ba a samun zaman lafiya wannan yana daga cikin abubuwan da ya rikita mu wannan kasar ta mu yana daga cikin abubuwan da ya rikita mu taba bayan Allah manzo Allah ya faɗi wani dogon hadisi yake cewa idan al'umma ta suka aikata abubuwa guda goma sha biyar bala'i zai saukan musu da ya dinga lissafa lissafa sai ce na ƙarshen su wanda da an aikata shi bala'i ya kare sai ce wal ina akhiru hadhihi al ummati awwalaha ya zama cewa al'ummar karshen wannan zamanin tana zagin mutanen farko yace manzo Allah ce to da an ga wannan faltamisu inda zalika rihan aw mashan manzo Allah ce to lalle ne ku saurari a yayin da aka rinka al'ummar farko a rinka zagin su ana jin mutuncin su to ku sauraron wata iska ne karfi za ta zo ta mamaye kana tunanin iska za a kai wata rinka daukan mutane ga iskoki nan na bala'i da yawa kana kwan kana zaune gidanka kawai wani ya zo da bindiga kawai ma ta ta ta ta akwai iskar da ta yi wannan kwanta ne kun zawo an masa manzo Allah ce ko kuma shafewa kun wani kun kwanta da daddare kawai a saki bam da sai sai a zo a kan garin ya zama toka akwai shafewa da ta yi wannan da haka mau'izatan lil muttaqin wannan abu asawa ne ga masu tsoron Allah dan su kiyaye taba mutuncin bayan Allah su zauna lafiya da Allah na'am Allahu samawati wal ard na'am nuruhu kamisqatin fiha misbah al-misbah fi zujada الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة بيتهما na'am لا جلبية ولا غربية يكاد زيتها يبيض ولو لم تمسك نار نور على نور na'am يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala shine hasken sammai da kasai nan wannan mukami ne na masanin Allah
in an fassara shi haka gundarin shi Allah shi ne hasken sammai da kasai mukami ne na arufai masanan Allah wanda su arufai masana Allah abinda suke gani tunda dai Allah ya ce shine haske duk hasken da suka gani za su ga asalin shi daga Allah ne akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqal khalaqa rasha lahum bin nuri aw kama qala manzo Allah ce lokacin da Allah ya halicci halitta sai Allah ya yayyafa musu wani abu na hasken shi da haka sai ya zama dukkan halitta Allah duk wani haske da kake gani to asalin wannan hasken in ka bi shi ka bi shi ka bi shi daga Allah ne yanda abin yake yanzu idan ka ga gulab ya kama a ɗakinka da Allah ne yake fassara ma wannan gulab ɗin hasken shi daga ina yake daga transformer hasken transformer daga ina yake daga mahaɗar wuta ta local government ko ta zon ko ita kuma wannan daga ina take daga kayan ji to shi wannan hasken kayan ji daga ina yake eh in ka ce daga ruwa ne to in ka kaɗe bi ruwa za ga haske to ga wannan karatun a rufai ne masana Allah su suka za abin da ake nufi kan mu shiga layin mu ba su bane da haka sai ake Allahu nurus samawati wal ard Allah shine mai shiryar da sammai da kasai wannan shine irin tafsirin mu almajirai Allah shine mai shiryar da sammai da kasai duk abin da kaga yana gudana a cikin sammai to Allah ne ya shirya shi haka yake tafiya kullu yawmin huwa fi sha'anin wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ko haka nan kuma ƙasan nan duk abin da ka gani cikin ta shi ma da, Allah ne yake shirye da shi to nan an ce Allahu nuru samawat Allah shine hasken sammai to wannan nuru din wani gun sai ka ji Allah ya yi ma alqur'ani amfani da shi sai ka ji Allah na cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna sai Allah ya ce shi ma wannan alqur'anin haske ne wani gun kuma sai ka ji Allah ya dauki wannan hasken yawa annabi Muhammad aiki da shi sai ka ji ya ce qad ja'akum min Allahi nurun kitabun mubin sai ka ji can Allah ya ce shine haske nan gun ya ce alqur'ani ne haske nan kuma ya ce annabi Muhammad ne haske to shi yasa yana daga cikin irin wannan malaman tafsiri wanda suka gabatu mafi yawa ba su fassara Qur'anin bakin Alqur'ani sai su ce duk wani bakin Alqur'ani da gani irin wannan to wata musharaka ce ta suna ko ta aiki ko ta sifa da Allah ya musharaka da wani daga cikin sifar sifar wani makoyin shi kamar misali yanzu in ka dauki alif lam mim kaga malaman tafsirin ce ma Allahu alam bi muradihi bi zalika to amma ibnu abbas Allah ya kara mashi yadda sai ya ce a ai abinda Allah ke nufi da wannan wannan farkon sunan alifun sunan Allahu ne alif din farko aka dauka lamun din nan na biyu su harafin karshe na sunan jibrilu mimun din nan na karshe kuma sunan annabi muhammadu ne sai Allah ya ce Allahu arsala jibrila ila Muhammadu ina fata ana ana ana biye da ni to dan haka sai ya zama Allah subhanahu wataala wani sai ya ce ma kanshi haske wani gun sai ya ce ma alqur'ani haske wani lokacin sai ya ce ma annabi Muhammadu haske yanzu misali in ka dauki kamar tafsirin da Ibn Abbas in ka ce Allah shine mai shiryar da sammai da kasai ah ai Allah subhanahu wataala ya ce shine mai shiryarwa ko wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim Allah mai shiryar da wanda suka yi imani ya zuwa ga tafarki madaidaici ko kaga nan shirya hannuwa take wani gun kuma sai Allah ya ce manzon Allah wa innaka la tahdi la siratin mustaqim ya rasulullah kai da kanka kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to yanzu kuma shirya hannuwa take to in kuma ka ce sai Allah ce ayya rasulullah aikin ma bonan zace ba kai kadai bane har annabawa su ma suna shiryewa sai kaji Allah ya ce wal kulli qaumin hadin kowane mutane suna da mai shiryar da su wanda akwai malaman tafsiri da suke nufi cewa hadin din nan da Allah ke nufi a a bayan manzon Allah halifofi da masu kira zuwa ga Allah akan daidai su ne wannan masu shiryawa kaga shehin ka ma na shiryawa malamin ka na shiryawa muqaddamin ka na shiryawa malam kowa na ka na shiryawa to amma kai suludin din abun ka hada shi duk in an ce annabawa na shiryawa da izinin wa Allah in an ce annabi Muhammadu na shiryawa da izinin wa Allah in an ce Allah na shiryawa da izinin wa izinin shi dai to he ya zama ashe dunkulan abubuwan dai yanda ka kasa gano ga inji a cikin ruwa yana juyawa yana ba da wuta ka san a ruwa babu wuta baka gano wanda ya kawo wannan wutar ba to iyakarka iyakar inda hankalinka zai iya ɗauka ya ka ɗauka a sanin Allah ko gulab ne baka iya zawa na sanin Allah bai ka tsaya kace ina wanda ya iya sa gulab samu an fahimta amma in kai ke rambani kace bari in sa za ka sha mamaki to haka abubuwa suke tafiya da haka Allahu nurus samawati wal ard Allah shine mai shiryar da al'amuran da ke cikin sammai da kasai masalin nurihi Allah ya ce misalin yanda misalin hasken Allah subhanahu wata'ala yake kamishkatin kamar misalin wani ma'aji ne na fitila malaman da in aka ce mishkat sai suke kamar alkuki abinda ake ce ma alkuki shine da da babu wuta irin wannan in aka yi masallaci ne ɗaki ne to a jikin bango sai a ɗan wani ɗan mazaunin fitila ko shine mishkat haka sunan shi ke ko alkuki ko fitila ko yaushe tana nan a sama sai dai a zo a kyasta a shana a sa mata ta kama kawai Allah ce to yanda misalin hasken Allah yake kamishkatin kaman wani ma'ajiyin fitila ne fiha misbahun wanda wannan ma'ajiyin akwai fitila a cikin shi al misbahu ita kuma wannan fitila fi zujajatin tana cikin wani gilas az-zujajatu shi kuma wannan gilas din da fitila take a cikin shi tsananin kyan shi ka annaha kaukabun durriyun kai ka ce kaman wani tauraro ne mai tsananin haske ga ma'ajin fitila ko za ta tasga ko ta wani abu to bayan an aje ta kuma ga ita fitilar an sa an kunna kuma bayan nan in aka bace haka nan da iska ta zo ne za ta mata kashe ta za ta to abujaja kuma an sanya mata gilas shi kuma wannan gilashin kai ka ce kamar wani tauraro ne mai haske fari fadi ke sal dala in ka zo ka kalli wannan fitilar ka kalli wannan wuta a cikin wannan gilas din ya za ka ganta tas tas an fahimci misalin ko Allah ya ce ka anna ka shi kuma Allah ya ce man wannan fitilar da aka kunna fitilar da shi yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunnawa ne daga wani mai na wata itaciya mai albarka zaituna ita ce iccen zaitun da Allah ke cewa watini wa zaitun la sharqiyatun wala garbiyya Allah subhanahu wataala ya ce ita wannan itaciya ta zaitun muhimmancinta la sharqiyatun ba a wajen mahuda rana take ba a gabas wala shawala gardiya ko ba a wajen mafaɗar rana take ba ma'ana a tsakiyar duniya ta ya kadu zai tuha ya zai Allah subhanahu wa ta'ala ce kyan wannan man nata shi ma kusa yake da ya kama da wuta saboda kyan shi yanzu aka iya kwatanta farin mai da manja za ka iya kwatanta man shanu da farin mai to sai a zo a ce wani mai ne fari sal yake yadda kafan alli da shi ake kunna wannan fitila wacce aka dora akan wannan alkukin wanda aka kunna wuta kuma wannan fitila aka sa ta a cikin gilas wanda wannan gilas din yadda yake kai ka ce kamar tauraro ne mai haske ya za ka ga kyau akan kyau ina fata an fahimci bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi wannan ma saboda kan shi ya kusa ya kusan ya kunni da wuta walau lam tamsasu naru ko da wuta bata shafe shi ba shi kanshi in an aje shi ya isa ya haskaka daki Allah subhanahu wataala ce nurun ala nur kaga haske akan haske kenan ga hasken mai ga hasken fitila ga hasken gilas ko uku kenan Allah ya ce nurun ala nurun haske kenan akan haske Allah ya ce to in ba ku gane ba wannan duk misalin da aka yi muku ya hadillahu li nurihi man yasha yanda abin yake in kaga mutum da imani to Allah ke shiryar da hasken imani ga wanda ya so a cikin bayan shi ma'ana idan Allah ya shiryar da kai da haske to yanda ake son zuciyarka ta zama ta zama kaman wannan alkukin an ɗora lagwani a kan shi na wuta an kunna wuta kuma an zo an sa gilas an rufe kuma wannan gilas ɗin bai da wata tsatsa bai da wani abu to haka ake son zuciyarka ta zama amma nan akwai tafsir akwai bayanan malamai da yawa wanda kuma kowanne ya fitar da abubuwa da ya ce hadillahu da nurihi man yasha dinnan Abdullahi dan Abbas zai ce a'a da Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi masal nurihi dinnan da Allah ya ce misali in kuna son ku gane hasken Allah to ku kalli Annabi Muhammad shine masal nurihi din shi zaka fahimci wannan kuma littafin sira sai ka ɗauko babin suban manzon Allah sai ka gaya Allah ya yi shi sai ka ji imamul buzari na ce mashi فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم من الزول عن شريط في محاسني فجوهر الحسن فيه كيف مقاسني shi ai annabi ya ma wuce annabawa a halitta da sifa fi kalbin wa fi kulli a halitta da dabi'a walam yadanu fi ilmin wala karami ko ba su kusanci manzon Allah ba a wajen ilimi ko halin girma muna zahul an sharike shi annabi abun tsarkakewa ne daga abokin tarayya shi shi kadai ne kwal ba ka ganin idan manzon Allah kace kamar na wani wani wani ba ka ganin goshin shi kace kamar goshin wani ko kaga tashin karan hancin shi da ya miƙe ya lankwasan na kace kamar na wani ba ka gani ba shine imama Abdullahi bin Abbas yake musallu nurihi din nan ce nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah da kanshi ya faɗa yana cewa Allah subhanahu wataala ya halice ni wani haske ya sanya ni a cikin tsatsan iyaye da kakanni kamar yadda Abbas ke cewa tun kalimin zalimin ila rahimin idza mara alamun bada ta baku yace in fita daga wannan tsatsan mai tsarki in faɗa mu wannan tsatsan mai tsarki in fita daga wannan mahaifa mai tsarki in koma mu wancan tsatsan mai tsarki yace tun daga annabi adamu har mahaifiyata da mahaifina suka haife ni wata kazantar jahiliya ba ta taɓa shafa ta ba shi za imam bukari ya ce a da haka shine hasken manzon Allah yace da kuma Allah yake cewa tuƙa da min shajaratun mubaraka yace hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama daga asalin tsakan annabi Ibrahim nan gun shajaratun mubaraka shine annabi Ibrahim shi yasa da yawa in manzo Allah zai gaida annabi Ibrahim ce mai abi shajaratul anbiya yace babana ita ce annabawa yukadin min shajaratun mubaraka kenan da kuma Allah subhanahu wataala yace a zaituna la sharqiyatun wala garbiya yace to shine addinin musulunci shi addinin musulunci ya kai gabas ya kai yamma ya kai kudu ya kai arewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran sahabbai sun zo suna mai koken al'amura yake cewa wallahi ku yi hakuri yace wallahi Allah zai cika addinin nan Allah zai kai addinin nan duk inda rana da wata suka kai yanzu bai kai ba la sharqiyatun wala garbiya yace da haka shi wannan addinin ba addini bane da yake a mahuda rana kadai ko ko mafadarta anan kuma Abdullahi dan Abbas ya tsara fadada bayani sai ce a'a haka ne da yace la sharqiyatun wala garbiya kuma shi addinin ba yahudanci bane kuma addinin ba nasaranci bane ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasarani yace shi da Allah ya ce la sharqiyatun wala garbiya da Allah ya ce kadu zaitu hayzi yace hasken man kawai ya kusanta ya haskaka yace shine asalin shi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma annabi Ibrahim da shine yazo ga wannan al'ummar da kaga aikin da yayi to kuma sai aka ce a shi man da aka kunna wannan fitilan ne da ta zo yanzu take aiki to ina ga fitilan kuma Allah ya tattara abubuwa cikin ayar nan da kadu zai to abi yace to walam zan zauna shine Allah ke cewa Annabi Ibrahim bai zama ba Yahudi ba ko bai zama ba Nasari ba da haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan to kuma dai za ka ta in ka bi tafsiran malamai za ka ta jin bayanai wani ce Allahu nuru samawati kaza masal nurihi kaza to amma dai inda mu mu almajid zama almajirai ne na karatu kan mu raba hankali da yawa mu dauki wannan saratin guda biyu kawai mu tafi da shi zai yi mana zaman lafiya dan ka san ka'idar tafsiri ana iya zuwa ma a faɗi wani abun shi wanda ka faɗi muwa mai rasa gano kai ina ka nufa to gwamma dai ayi inda na nufa din din mu nan wajen Allah ya sa daidai ne Allah subhanahu wataala ya ce nur ala nur to kuma a can cikin aya Allah ya ce zaituna ita ce itaciyar zaitun to ita wannan itaciya ta zaitun ita ce itaciyar farko da Allah ya fara dasawa a duniya baki ɗaya aikin kuma lokacin da ake ruwan tufana duk Allah ya halakar da komai na duniya to ita ce itaciyar da ta fara tsirowa an ce kuma itaciyar zaitun din nan annabi saba'in sun yi amfani da ita sun mata addu'a annabi saba'in don haka ita itaciyar zaitun babu wani abin yaddawa a cikinta ganyenta ‘ya'yanta sassaƙenta iccenta jijiyarta komai nata yana da amfani kaga manta ne za a iya miya da shi a sha za a iya ba a da lafiya a shafa bayan nan ana yin a ci balbal da shi a kunna wuta ne kasa ana kunna kananzar in ka rasa abin da kana iya zuba shi a wuta ka kasa a sha na ya kama duk dai ga nan dai abubuwa kuma ana jima da shi masu yin jimar fata suna yin jima da man zaitun abin da yasa tsada garin shi yasa ba ai kuma ga magunguna nan da kaje irin almarkar nan da ibbuwa ne ne ibbuwaye aka fara yi maka bayanin itaciyar zaitun kaza itaciyar zaitun kaza shikenan kuma an yi ittifaki in dai mutum na da wani mugun ciwo da ya damai aka rasa kan ciwon to in dai yana lasan man zaitun haɗe da zuma safe da yamma in dai ba ciwon ajali ba ne sai Allah ya ba shi lafiya an ce wani mutum rashin lafiya ya kama shi ya yi magani haka ne yana zaune kawai sai ya kama kumbura ya dam kuma zuwa can sai ya sace yi shekara da shekaru cikin wannan halin to sai wani ya ba shawara ce to kaiwa ne tunda duk kayan magungunan duniya ba su ba ka koma wajen shugaban maganin duniya da lahira mana annabi muhammadu shikenan sai ya koya mai wani salati da ya koya mai wannan salatin sai ya ta yi ya ta yi ya ta yi ya ta yi a lokacin imamu hassan al-basri ne shikenan kawai sai wannan mutum yana kwance sai ya mafarki da manzon Allah sai mafarki da annabi alaihi salam shi bai ma gane manzon Allah ba ne sai manzon Allah ya ce mai kai maganin cutarka la wala shi ne maganin cutarka tashi da sahi la wala la wala ya ta jujjuya la wala kuma gashi an ce shi ne maganin cutar shi kai wajen wanda ya ban salatin shan bakan koma wajen shi sai je gun imamul basari ya san basari saboda shi hasan basari ya sha mama ummi salama sai ce mai tsarfi galla bukata ta biya amma ba ta biya ba ya aka yace na yi mafarki an gaya mun maganin cutata amma wallahi na rasa gano ko me yace me aka ce ma ita ce mun aka yi maganin cutata la wala Imam al-Bukhari sai da ya ce to ba gani a cikin Al-Qur'ani ba Allah ya ce zai suna la sharqiyatun wala gardiya ya ita zai tun ne maka ne ne shi ne maganin ka kawai kenan wannan mutum ya kuma je ya nemi itaciyar zaitun ya rinka yin amfani da ita Allah ya warkar da shi daga wannan cuta haka duk cutar ta samu mutum inda ya je wajen masanan wannan tibbon ban ni ban san shi ba yau in ya je wajen za su yi mai bayani yadda ake amfani da ita kuma duk cuta Allah zai ba shi lafiya musamman abin da ya shafi inda ciwon fata ne sannan an ittifaki in dai mutum na shafa man zaitun to Allah zai bashi lafiya Allah ka bamu lafiya ba wani ga rabbul lawul amsal lin nas Allah subhanahu ta'ala yana buga misali ga mutane a cikin abubuwa daban-daban gashi ya buga mana misali da man zaitun da fitila da gilas dan mu gane wata shari'a wallahi bi kulli shay'in alim hakika Allah madaukin sarki mai cikar sani ne bi kulli shay'in da kowane abu subhanahu wa ta'ala na'am في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال نعم يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نعم ليجزيهم يجزيهم الله عافنا ما علموا ويزيدهم من فضله نعم والله يرزق من يشاء بغير حساب to nan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sufofi da alamomin da Allah yake shiryar da mutane zuwa ga wannan haske nashi to kama an tambayi Allah ya ubangiji a ina ne za mu samu irin wannan shari'a ta wannan hasken sai Allah ya ce fi buyutin sai ya zo da na kira a cikin wasu ɗakuna wa'innan ɗakuna azinallahu an turfa'a Allah ya yi shela ya yi umarni a ɗaukaka wa'innan ɗakuna su ne masallatai abinda ake so ga masallaci duk garin da aka je a iske masallacin garin ya fi gidajen garin kyau wannan shine ƙa'idan masallaci amma kuma akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sa'a amalul qaumi zayyanu masajidahum manzo Allah ya ce in aikin mutane ya lalace to zaka kuma suna gasai kawata masallatai kamar yanzu kenan ko in aikin mutane ya lalace to sai ga ana gasar gina masallatai inda za ka kalli abu sai ka ga mutum macuci ko maha'inci ko mayaudari ya fato kudin al'umma ko kuma ga yanzu ka ta fara masallaci me kake tunani wannan masallacin zai iya yafe mai laifuffukan da ya cuci al'umma to me amfanin kawata masallaci kenan babu ko kuma a kudin shi ne amma ya je can an goya ga alhaji da ya ɗanɗara masallaci da an magana a ce masallacin alhaji wani shi ma sai ya zo ya rushe na kofar gidan shi sai ya yi kare ba ta shigo ba wannan ta- wannan kyautata masallacin ya an wani ko kuma aqida kun ga masallacin nan kun ga masallacin yan bid'an nan jiyan da yake da kyau mu ma sai mu rushe namu ya ki halal ya ki haram sai kaga su ne a ta tashi tun daga ya ta shigo masallaci zai amfana ko kuma kaga yan kazan nan sun abun nan gashi ma muke zikiri mu ku kaza mu ma sai mun gyara namu sai ya tashi gobe ba magana to da haka shi masallaci so ake a gina shi dan Allah a yi ambatan Allah a cikin shi dan Allah kuma a kyautata shi dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku kawatar da masallatanku alayhi salam ya ce bayan kawatar da masallatan naku ya ce ku nisanta ƙananan yara da ma'aukata daga masallatan kuma ku kiyayi masa ado ta zaharufi yi masa ƙawa wanda yi ma masallaci ado ɗin nan yana jawo abubuwa na makaruhi yanzu misali kana ƙauye irin nan ka je abuja ka je ka iske an yi wani masallaci malam an yi rubutu da gol an yi zane can an yi wancan da allah hushu'i ne zai zo ma ko ko kallon zane zanen masallaci kaga zanen masallaci ya bata maka sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin masallatan nan da ya izinin a ɗaukaka su kuma in an ɗaukaka su wayu tarfi hasmuhu kuma a rinka ambaton sunan shi a cikin su masallaci duk masallaci a duniya in bai cika ka'ida biyu ba to ba sunan shi masallaci ba wannan ko malamai sun fidda wannan hukuncin ne karkashin hadisin nan na Uyena wanda ya zo masallaci ya fitsari ana zaune a masallaci da manzo Allah kawai ya musulunta fitsari ya kama shi kawai sai ya ba mutane baya kalli bango sai ta ya saki fitsari aka taso kai kai kai manzo Allah ya ce ku bar shi ya gama abin shi malam gama fitsarinka a masallaci fa ya fitsarin shi aka ba shi ruwa ya tsarki ya daura ganin shi ya zo ya zauna manzo Allah ce ku je ku samo guga ku zuba mu tsara aka zuba sahabbai wannan ya harare wannan ya kallai annabi ce bawan Allah wannan masallacin da kake gani an gina shi ne dan ka'ida biyu inna ma buniyat lil masajid lil zikri was salah shi ne ka'idar masallaci ce shi inda ga masallaci an gina shi ne a yi ambatan Allah a yi sallah a yi ambatan Allah a yi sallah duk masallacin da ya samu sifa ɗaya daga wannan to bai cika ka'idar masallaci ba dole ne da za a samu wasu mutane su ce mu yanzu mun buɗe zawuya ba ba maganar sallah wazifa kawai to sun yi shirin a sai an yi sallah za a yi wazifa haka nan kuma a ce mu masallacin mu ba a zikiri sallah kawai ake a kulle ka samu matsala a karamu sallah sai ana zikiri masallaci ya samu inganci inna ma buniyat lil masajid lil zikri was salah da haka ka'idan masallaci an turfa'a a ɗaukaka ginin shi a mai doguwar sumi'a ya zama cewa da an shigo gari masallaci za a fara ganewa kafin a gane gidan alhaji wani da gidan alhaji wani bayan nan kuma wani kawai fi haku kuma a ranka ambatan Allah a cikin shi kamar an tambayi Allah an ce ya ubangiji ya za ya ambaci Allah a cikin shi sai ce a'a rijalun la tulhihim shine fa'ilin wai kawai fi haku yusabbihu lahu fiha fil gudu wal asal suna yin tasbihi a cikin wannan masallaci bil gudu da safe wal asal da maraice to nan yin tasbihin nan safe da maraice malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akwai wanda sun tafi akan cewa bil guduwi shine sallah asbahi wal asali sallah asar ko sun tafi bil guduwi sallah asbahi wal asali sallah magariba wasu kuma sun tafi sun ce a'a ai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci masu ambatan shi ko ya ce a menene in a ulul albabi allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun shin ne yana cewa bil guduwi wal asali suna ambatan Allah safe da maraici to wasu daga cikin muraji masu tafsirin ta ce a'a ai ita sallah in Allah ya ce safe da yamma to ai ba a kawo azhar ba ba a kawo isha'i ba ya ka ce a wannan yi tsajo na hufiya din nan masu yin zikirin Allah da safe da kuma masu yin zikirin Allah da yamma sai suka fassara wannan bilgudu wal asal da hadisin da manzo Allah ke cewa wallahi in zauna tare da wasu mutane waɗanda suke ambatan Allah bayan sallar asubahi zuwa hudowar rana in ji manzon Allah ya ce ya fi mana alhairi daga abani duk abin da rana ta haska a duniya in na yi sallar asuba in zauna da masu lazimi su ta lazimi su ta zikiri su ta zikiri har rana ta hudu ya addu'a a tafi ya ce to a bani wannan dama in yi so ɗaya ya fi mun alhairi a gun Allah da a bani duk abin da rana ta haska kaga an sa bil gudu wal asali kuma manzo Allah ce in zauna da wasu mutane bayan sallar la'asar wanda suke ambatan Allah zuwa rana ta faɗi yace ya fi mana alkhairi daga abani min ma talat alayhi shamsu abinda rana ta hudu a kan shi dike kusan abu ɗaya ne a wata kawai kuma sai ce a habba ilayya min ma talat alayhi shamsu a wani kuma sai ta ce a habba a habba ilayya min ad-dunya wa ma fiha sai ka ce wallahi in yi zikirin Allah daga sallar la'asar zuwa faduwar rana ya fi mun alhairi daga abani duk abin da duniya ta tattara kaga nan duk wanda ka ɗauka yayi in ka kaddara fil futu wal asali sallah asbahi da la'asar to kiyaye zikarin kai haka da matsala in ka kaddara kuma a'a masu zikiri da lazumin sahi da sauran su sure dauki su ne din abinda dai ake nema ta bayanatul ahwal wal maqsadu ar-rabb abinda ake nema dai ai dan Allah a fuskanci Allah to kamar an ce ma Allah ya ubangiji su wane ne wa'inda suke yin tasbihin ka bil gudu wal azali sai ce rijalun su ne wasu mazaje shi ma sai ya zo da na kewa ɗan uwan fibu yuce yace wa innan mazaje in kana so ka gane sifar su la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah tijaratun kasuwanci sayan kaya tijara kenan wala bai'un ko sai da kaya la tulhihim an zikrillah ba sa shagaltar da su daga ambatan Allah wa'annan su ne wa'inda Allah ya izinin a ɗaukaka masallaci su ambace su a ciki nan da yana ji ai zakirai sun shigo ko zakirai da ya ko ga wuta yake sai da aika yana ta buga abin shi to duk da haka kuma an tambayi manzon Allah kaka ce an ban mazakirai mu ma muna iya shigowa yan majalisa da hira duk muna da dama an ce manzon Allah wane ne mafificin mutane ya ce wanda kasuwancin shi bai hana shi ambatan Allah ba kuma ambatan Allah bai hana shi kasuwancin shi ba da dan caujinka wannan a tamfar dubu da ɗari biyar la ilaha illallah la ilaha illallah a malam dubu da ɗari biyu a ƙara ne dubu da ɗari uku to kawo kuɗin la ilaha illallah la ilaha illallah kana wannan kana wannan to kai ne mafifici a wajen Allah haka shi Allah ce la tilhim tijaratun wala bai'un an zikrillah ba sai ka zama sufi ba ka tare a zawiya ko yaushe sai zikiri a'a sai gonarka kana jan fataya kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka shiga cikin latin yin tijarati wala bai an zikirin Allah kana faskaran ka gam Allah Allah Allah Allah Allah Allah ka shiga ciki an ce garin an yi wani zakir mai korar jakai ko can shekarun baya an ce zakiran saboda saba da zikiri da sun ji yayi shiru ne su tsaya in da sun ji yayi shiru to sun san za a sai ishin ne su tsaya nan garin aka ce an yi shi kuma kwanan da wani malami ke gaya mana ya ce an yi wani kuturu yana nuna mahimmancin salatin manzo Allah kuturu ne aka yi farashi kan jaki yake amma farashi kawai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ita ce farashi yana ta yawo yana ta yawo sai ya mutu ana nan jakin Allah ya hana a sai da jaki shi ma wannan jaki ya mutu kenan aka ja jaki jirar aka kai bola yau jaki ya kumbura shuru gobe ya kumbura shuru jibi ya kumbura shuru aka ce a sama jaki wuta aka ɗora ma jaki daya aka kunna wuta jaki ya ki kamawa ha tun da jakin na ƙonuwa ai rami a rufe shawai da aka yi rami aka rufe jaki bola ce ana nan ana nan ana nan wani ya zo ya sai bola zai gida ya kawo girida na kwashe bola da aka zo kan jaki sai aka ciro shi ko gashin jikin shi bai yage ba jakin hawan shi ake ana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to ina ga komai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ina kuma shi wanda ake ce musalli ala Muhammadin ta la la tulhim la wala wala bai'un an zikrillah ba sa shagaltar da su daga ambatan Allah wani sahabi ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah ka gaya man wani aiki amma ka karanta aikin ni ban iya aiki mai yawa sai annabi ya ce mashi la yazalu lisanuka rabbun min zikrillah kada harshen ka ya gushe da ambatan Allah ko me ake ka zama kana yawaita ambatan Allah da haka mu yi kokarin mu zama zakiran Allah ana allailu a tsarafin nahar kana kasuwancinka kana zikiri kana tafiya kana zikiri duk mu'amalar da kake kana yin zikiri har ya zama an gane ka da zikirin Allah kai ko hira aiki a majalisa da wani ya so mu ba da labarin kai ka mu zikiri kan ya gama ka ba da naka ka dan samu abin da ka samu Allah kai mana muwafaka wai kamus sala Allah ya ce su kuma ta biyu iqamus sala shine tsaye da sallah la tilhim tijaratun wala bay'un an zikrillah ba su shag zikiri bai shagaltar da zikirin Allah kasuwanci bai shagaltar da su daga ambatan Allah ba kaga zakirai sun shigo ko to kuma shar'i na biyu wa iqamus sala da tsaye da sallah kan zakiri ya ce ayyamu wa abudu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin ai mu ya kini ya zo tunda ka kama zikiri ai sallah ma ba ta kawai ai ka samu matsala za kyau ai wa abu ya baka ta ya ce ka laifi ne ai mutuwa ce baka ji za a tambayi yan wuta ba a ce ma salaka kun fi saka kalu lam naku wa kunna wa lam naku wa kunna nahudu wa kunna nukazzibu hatta atanal hatta atana al-yaqin har sai me yanke shakku ta zo mana mecece me yanke shakku mutuwa wa abu da rabbaka ta ya ce kal yaqin mutuwa da ka idan baka sallah kai zakiri ne kace ka kai wani mataki baka sallah to shikenan wa abu da rabbaka ta ya ce kal yaqin ko to ma salaka kun fi saqalu lam naku min al musallin ba ma sallah muka shiga wuta shi yasa zakiri in baka sallah duk zikirin kai ka shiga wuta an fahimta an tambayi imam al-junaidi ne ko aka ce ai sun yi wusuli yace a ma wasalu walakin lahum wasalu ila sakar yace ai sun yi wusuli zuwa wutar wutar sakar ne wai qamu sala da aka da tsaye da sallah wajibi ne ya zama mai zikirin Allah kuma a samu mai tsaye da sallah duk addinin ka in baka sallah to ka samu matsala sufar su ta uku kuma wa ita'iz zakka da bada zakka zakkan nan in masu kuɗi ne su rinka ɗiba kuɗinsu suna ba da zakka kada ya zama kai kana sallah kana zikiri amma ga kuɗi kakin shi ba ka zakka sai ka ce ai bari mu je lahiran mala yawan salati dubu ne salati ɗaya wa zai iya sayan shi kuma Allah ya mun goma a a baka cika sharaɗi ba wallahi wuta zaka duk kuɗinka in baka zakka sai ka ce wuta فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة bani ya tabbata na wuta ga mushrikai su waye mushrikai Allah ce wanda ba su bada zakka duk kudinka dan kana sallah kana zikiri in kai ne muqaddamin kafarku wallahi in baka zakka ya kashi ga wuta Allah subhanahu wataala ya ce kuma suna yin wannan ne abin da yasa suke zikirin nan suna tsaye da sallah suna bada zakka ya khafuna yawman suna jin tsoron zuwan wani wuni ta takallabu biyul qulub wal absar wanda idanuwa da zukata za su rinka kai kawo shine tashin hankalin na ranar kiyama Allah ka kiyaye mu to kenan in mun kalli wannan sharadin na farko ya kafu ne man ta takallabu biyul qulub wal absar ashe mafahumi in za ka yi zikirin Allah sai in kana yin shi ne don jin tsoron Allah amma in kana zikirin Allah dan ka ba ƴan izala haushi tunda su ba son zikirin kayi aikin banza an lura da kyau a'a sai kana zikirin Allah dan jin tsoron Allah kuma zikirin sai kana yin shi a bisa karantawar manzon Allah zakirai mu yi haƙuri ni ma zakirai mu yi haƙuri dole zikirin nan sai ana yin shi yadda Allah ya ce ai in ka kawo hawan nafsa a ciki kayi aikin banza sai ka gama tsalle-tsallenka da shewace-shewacenka ka je lahira ka ce Allah ai muni zakire shi ai ban san da kai ba saboda baka yi ya kamata ba a lalla ko babanka ne ce a dai gona ka za a yi noma sai ka ki zuwa gonar ka ce wata gona lalla ka dawo zai gode ma تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار da ka sai an yi zikiri da jin tsoron Allah sai an tsaye da sallah da jin tsoron Allah sai an bada zakka da jin tsoron Allah shi yasa dogon hadisin nan mai tashi hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama za a zo da mutane uku su za a fara gabatarwa su za a zo mai hisabi su za a fara kaiwa wuta na farko manzo Allah ce za a zo da malami wanda ya san alqur'ani Allah ya ce mai wani na sanar da kai littafi na ya ce kwarai ya ubangiji to da na sanar da kai mai ka aikata da shi ya ce ya ubangiji ai da ka sanar da ni littafin nan na zama ina tsayuwa da shi dare da rana ina tattara ina ina musaffa ina tilawa ina waye ina waye sai Allah ya ce ƙarya kake ba dan ni kake yi ba sai mala'iku ce ƙarya yake ƙarya yake Allah ya ce ku kai shi wuta da Allah haddace Qur'ani da haddace hadisan da iya tafsirin da iya bayani ya amfani? An ce daga nan sai a zo da alhaji mai Molonia. Allah ce na baka kuɗi. Na hore maka arziki na mai kai da shi. Ya ce Allah ai na ba da zakka, na ba da sadaka, ne taimako, ni na kai wani haji, da ana bin wani bashi ni na biya mai, gidan wani da ya rushe ni ne mai. sai Allah ya ce ai kayi ne dan a ce kana yi kuma an faɗi an biya ka haka ni ba da ni kai ba karya kake mala'iku sai karya yake ai wuta da shi daga nan sai a zo da mai jihadi fi sabilillah wanda jihadi nan na iya ɗaukar nau'o'i ba sai wanda ya ɗauka kobi ba ga jihadi nan ka zo ka buɗe makaranta ka karanta jihadi ne ka rinka wa'azi jihadi ne ka rinka taimakon marayu jihadi ne duk ga jihadi nan daban-daban to kowane iri sai sai Allah ya ce ya kai aikin Allah ai na yi kaza ne kaza ne kaza kuma na yi ne dan kai Allah ya ce ƙarya kake ka yi ne dan a ce kai jarumi ne ko ƙari gare ka. kuma an faɗa Allah ya ce a kai mutum gidan wuta ina amfanin wannan aiki to da haka ana bin Allah ne masu imani suna bin Allah ne ya ta dan jin tsoron yawman ta taqallabu fihi alqulub wal absar dan jin tsoron wunin da zukata za su jujjuya a cikin shi dan jin tsoro da tashi hankali da mun san abin da za a yi a kiyama da wani mutum bai iya cin abinci ba shi yasa zaka ji manzo Allah in ya shiga halama sai ka jina cewa lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahibtum qalilan wa la bakaytum kaseera wa ma sagarakum ta'am wa sharab sai ka ji ma yake shi wallahi da kun san abin da na sani wallahi in za ku dariya ɗan kaɗan za ku in za kuma kun dinga kuka da yawa yace kuma haɗe abinci ba zai maku daɗi ba ko abin sha amma ba mu sani ba da an ce za a yi tashin alkiyama ya mace Allah ya kai mu muna da annabi in muna da annabi gaskiya ne amma in kana son ka zama na annabi sai ka yi irin aikin annabi an cewa akwai wani sufi Allah ya kara mu shaida aka zo ana magana tashin alkiyama sai aka ce mashi waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce kai Allah ka kai mu wannan rana Allah zai zo mu gan shi alhamdulillah ko yau Allah ya kawo ranar sai wani ya ce waji a yau izin da jahannan sai ya fashe da kuka yau za a zo da wutar jahannan sai ya fashe da kuka ya kama kuka yace za a ga Allah kuma a zo wutar jahannama yace to ai ni na san in dai wannan halin nawa ka yake wallahi wutar jahannama zan shiga amma fa ka jera mun ne ga Allah wai ne san ga Allah amma tashi hankali ji a yau ma izin bi jahannama manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama a wannan rana tana da ragama da ake rike da ita ragama dubu saba'in a kowace ragama guda ɗaya akwai mala'ika saba'in yana rike da ita amma wani lokaci idan ta kukan kura ya ta kwace hannun mala'iku sai ta zo gaban zafin Allah ya take ta ce koma inda ke ba a kira ki ba takadu tamayyizu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawtun ta'lamu haznatu wa alam ya'tuni a ɗiba a zuba mata a ɗiba ya ce halmin mazid halmin mazid Allah akwai ƙari manzo Allah ce za a yi mata garken al'umma dubbai a zuba mata amma kan yan sakunkuna ta haɗiye su ce Allah akwai ƙari kuma kai ga ka ana za a maka hisabi in mutum yana ganin wannan tashi hankalin ya zai an gama hisabin an baka littafin da hannun dama maimakon a ce ga mota nan hau a kai ka aljanna a ce ga sira'i nan hau sira'in nan kan doron jahannama yi bai kai taurin gashin gira ba kuma ya fi takobi kaifi kuma gefen shi ga kugiyoyi kuma ga duhu gaba ga duhu baya ga duhu sama ga duhu kasa nan za ka ga kawuci wannan abin ba tashi hankali in baka fake da ma'aikin Allah ba ne kake tunani isa manzo Allah sai kaji ya ce fa mu makadishin najin wa makadushin finna manzo Allah ce wani da man yayyaga shi za a yi sai ka je can wajen kogin alkausara an yayyage ka an faffarke ka ka sha da kyar kun a saka ka cikin tafkin alkausara ka wuce wani ko manzo Allah ce makadushin finna wani ko ko za a kifa shi ne a cikin wuta kuma in za ka hau sara'in nan fa aikin ka ne zai hau da kai maza Allah ya ce akwai wanda za su wuce kaman walƙiya akwai wanda za su wuce kaman gudun doki akwai wanda za su wuce kaman gudun raƙumi akwai wanda zai wuce kaman gudun ragon layya akwai wanda zai wuce akan kawawan shi maza Allah ya ce wani da jan gindi zai wuce gwagwadon nauyin aikin ka gwagwadon abin da za ka wuce a kan shi to kai da ke da wannan tashin hankalin menene naka na zama a hira menene na zama naka a tada hankali menene na zama kai giba da wani wanda in kai giba da wani ladan ka za a ɗiba a bashi wani imami an ce suka makallacin suna ta giba giba ya ce mahaukata ya ce ni bari in je in giba da uwata da ubana aka ramu kalla in naka da babanka ya ce "Ah, to ai in na giba da su gwamma ɗebi lada ta a basu da aba wani tashi hankalin fakiya akwai imamu ahmad bin musayyib wanda ake ce ma akirul mutaqaddimin akwai sayyidatuna rabi'atul adawiyya Allah ya kara mata yadda babban waliyan nan wadda rabi'atul adawiyya kullun sai ta nafila raka'a dubu da daddare a ta koma ga Allah kuma aka ce me yake fita ce wallahi ni ba dan aljanna nake ba ba dan gudun wuta ba abin da yasa nake wannan kawai so nake ranar kiyama manzo Allah ya kama hannuna ya daga ma duniya ce kun ga wannan mace ce a al'umma ta kullum sai dai na bila raka abu ta ce wallahi aka yi min wannan ma akai doka manzo Allah maza raka a nawa ku mace wata ce bayan wafatin mijinta da aka ga salahatta ka san su mutanen kirki irin na da idan aka ga mutumin kirki ya mutu to yanda ƴaƴan shi ke rigirgin gadon dukiyar shi to haka almajirai ke rigirgin auren matansu za su auri matan ne don su ji irin ɗabi'o'in malaman su kwatanta shi kenan rabi adil adawiya bayan mutuwar mijinta tsawon lokaci malamai aka yi shawara to bai kamata abin matan malam haka nan ba wa zai aure ta aka ce to gaskiya ma kullum na bila raka'a dubu take wannan shehin ya ce buban kiyawa wancan mukaddam ya ce ni kan ma kusa ne aka dai lallaba imam ahmad bin musayyib shi kuma kullun nafila raka'a 500 yake aka lallaba shi yana ban iyawa aka ce agaram kalla mu je dai aka je kaga adil adawiya aka yi mata sallama ta ce to masu fatawa ne ko masu ziyara ne aka ce masu ziyara ne ta ce to a saki labule aka ce labule suka zo suka zama ce daga ina ce ai daga cikin gari ne ai wane ne da wane da wane ce to kuma kuka zo ziyara ku ba abokan mijina bane ce kwarai kuwa abin da ya kawo mu mun zo ne sauran albarkar da ya rage muke son Ahmad dan Musayyibu ya same ta ta ce to aure kenan ce ce to alhamdulillah ce to ina da tambayoyi hudu in dai an bani amsa su to za a yi aure to wa zai an za ka ji a kasar magallacin da kai ne ba zawari kamata ka an samu yawa shi kenan ta ce to tambayar da nake ta farko a kama mukalla wai lokacin da Allah ya halice ka a cikin cikin mahaifiyarka an ce arba'i na yawan na tufatan sun mai kunu murgatan sun mai kunu alakatin ko sun mai wasali ilayil malaku menene fa yakutabu bayan fa fi ruwa wa yumar bi arba'i kalimatin ko a umarce shi da kalmomi hudu da katabi rizqihi a rubuta mai arzikin shi wa ajalihi da ran da zai mutu wa shaqiyin dan wuta ne aw sa'idun ko dan aljanna ne tace to zan ma tambaya biyin karshen nan da Allah mala'ikan nan shin kai ya rubuta kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne ce aka ramu killa ai wa za ka yi wannan ai gaibi ne ba wanda ya san wannan sai Allah sai to na biyu kenan ka faɗi jaraba tambaya ta biyu idan aka zo za a ɗauki ranka manzo Allah ya ce mai imani za a yi sama da ran shi za a kai shi sama ta huɗa a aji ruwan shi ya ta tasbihi kafin ranar tashin alkiyama mutumin banza kuma za a turmuza hancin shi a ƙasa a wulakantar da shi aka ramka Allah kayan an ɗauranka sama za a yi da shi ko ko ƙasa za a yi da shi ai wannan ma gaibu ne ba wanda ya san wannan sai Allah ce to kawa da tambaya ce ce to tambaya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aka ji ranar tashin alkiyama fa amma man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila shine ko wa amma man utiya kitabuhu wara'a dhari fa sawfa yalqu subura na sha ku dari ayoyin akaram kallakai in aka je za a bada kakkarfi shin da dama za a baka takarda ka koko da hagu inda mata to ai wannan ma gaibi ne sai an je ta ce ka faɗi zero over three ke ko ce to tambaya ta ƙarshe in aka je aka hau sura'i za a je aljanna shin za ka tsallake ne ka je aljanna ko ko wuta za ka fara ya ce wannan shi ma gaibu ne kaga zero over zero su to yanzu a gara muka Allah a matsayinka na masanin Allah wanda muke roƙon Allah da albarkacinka yanzu kai ne da kake cikin wannan halin har kake tsaya kana tunanin ka a ɗaura ma aure da wata mata ka ji daɗi da ita amma girman ka ya zube mani kawai ta tashi ta shige wata cikin gida a madadin mu sai ne da aka ce ne a gara muka Allah lokacin magaraba wa yayi kun ya iya tashi daga zuwa to wanda ke cikin wannan tashin hankalin da kafu da yawan ta takallabu fil qulub wal absar shine zai je majalisa ya zauna a ta hira ai ta zagin mutane ai ta zagin shugabanni ai ta zagin malamai ai ta zagin jahilai ai ta gulma da matan mutane wanda ke da wannan tashin hankali baka san in an je lahira ya za a yi annabin da ake cewa za a gani ka san za ka gani shi muna da aiki gaban mu muna da tashin hankali mai girma a gabanmu shine mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah mu bi Allah a hankali halifa Allah ya kara mashi rama da yawa yana wata magana ta mace zuba sai ce Allah wai hali gare ku bi Allah a hankali Allah ba ruwan shi duk ka gama aikin kana ganin kayan ibada an ansa sai an ji Allah ya ce ko ɗaya ba hansa ba ya za ka yi an ce an yi mafarki da wani malami aka ce mashi an karo mukalla ma fa Allahu bika ya Allah yi da kai ka san kaida an kai mafarki da mamaci duk abin da ya kai amma gaskiya ne yace to ghafara Allahu li la ajal zuba yace Allah ya gafarta mini dan kuda mukalla ya dan kuda yace kun ga na shekara kaza ina karantarwa na shekara kaza ina tarbiyyantarwa na shekara kaza ina limanci na shekara kaza ina talibi na kiye dinga lissafa ayyuka yace amma wallahi duk ayyukan nan da ne ko kwaya ɗaya Allah bai amsa ba saboda wani ciwo a cikin zuciyarta yace amma abinda Allah ya gafarta mun saboda shi wata rana na ɗauko takarda ina rubutun tawada yace na kafa alƙalami sai wani kuda ya zo ya sauka kan bakin alƙalamin yace sai na tsaye da rubutun sai da wada ta sauka ya sha ya sha ya sha ya sha sai da ya tashi na cigaba da rubutuna yace to wannan aikin da nema kudan shine Allah ya amsa ya gafarta mu ya sa ni aljanna yace kuma yanzu duk makabartan nan ba ne jin daɗi na kai da ke da wannan tashi hankali ne naka da ka mai kokari mu koma mu Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah Allah wai hali gari a cikin al'amura kana iya kayi abun kana ganin an fashe ne ce ban an saba kuma abin da baka tunani dan kaɗan sai kai ka aljanna an sha karanta hadisi ba mata mumina ta ɗaura magi an kai ta wuta kago ta shayar da kare da ita da karanta aikin banza Allah ya kai ta aljanna da haka mu ji tsoron Allah Allah ya kiyaye mu da kafu ne yawan ta takallabu fi qulubi wal absar suna jin tsoron wuni wanda zakata za su dinga jujjuya a cikin shi li yajziyahumullah Allah ya yi wannan ne dan Allah ya saka musu a hasana ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata a hasana ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata shi Allah man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha a shine hasan ma amin idan mutum yayi aiki daya to saboda falalan Allah sai Allah ya bashi lada goma a hasan ma aminu in kayi aikin zunubi daya Allah zai baka awa shida sai ka tuba da yanzu misali karfe shiddan nan za ka yi aikin zunubi to ba za ka rubuta ma zunubi ko ɗaya ba sai sha biyu dare da a ce daga nan zuwa sha biyun daren nan ka tashi za ka tsallaka titi kawai sai wani dan mashin ya biyo ka da gudu kana ɗage kafa yana kyau ya wuce kace la ilaha illallah kai kaga dai wannan la ilaha illallah ai gaiba kasadin ma ba ta ikhlasi ba shi to sai Allah ya ce mala'iku kun ji ya ambace ni ku yafe mashi kun ji ya ambace ku yafe mashi da haka liyajziyahumullahu ahsana ma amil Allah zai saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata in an yi aiki daya ya ba da lada goma in an yi zunubi ɗaya aka nemi tuba ya yafe kuma wannan zunubin ya maida shi lada a sana ma aminu ke wannan falala Allah ce kai wasu ma in suka kai ka ya ce inna ma yi wafa sabiruna in sabi masu haƙuri sai dai a yi ta zuba masu haƙuri sai dai a yi ta zuba kalla azumin nan duka awa nawa kake baka cin abinci amma awan nan da kake goma sha biyu ko awa sha biyu da rabi a awan nan guda ɗaya sai Allah ya ce in kai numfashi zai rubuta ma lada goma in ka mai da wani numfashi zai rubuta ma lada goma kuma numfashin da kai iskar da ka fidda Allah zai nauyaya ma ma'auni da ita iskar da ka ja ta shiga cikin ka zai nauyaya ma ma'auni da ita ko bayan nan in kai tasbihi ya baka lada goma in kai na biyu lada ashirin in kai na uku lada talatin in kai na dubu lada dubu ɗari azumi ba kawai in ka ci da mai azumi guda ɗaya ya buɗe baki Allah zai baka lada duk abin da mai azumin ya samu na wannan wurin zai baka kamar shi liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu dan Allah ya saka musu mafi kyawun abin da suka aikata kuma wannan sakayya ya ga dama ma tun a nan duniya in kai sadaka to Allah zai kara ma azumi in ka sada zumunci Allah zai tsawaita maka rayuwa in kai rangwame Allah zai maka rangwame in kai tawazu Allah zai ɗaukaka ka gayi nan gayi nan in ka karanta Qur'ani Allah zai kara ma haske da soyayya gun al'umma ka kula duk makarantun Qur'ani yana da girma gun al'umma sai dai in ya lalata kai liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi kuma ya ƙara masa daga falalashi ita ce aljanna in ka je aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da kai cikin aljannan nan abadal abada har abada ba wanda za a fitta mutum wannan ya isa wanda Allah ya ce in aka je aljanna ba abin da zai burge mu yan aljanna illa banda Allah ya ce ku ta dawwama abadal abada wa yazidu min fadlihi kenan wallahu yarzuqu man yasha hakika Allah yana azurta wanda ya ga dama da gairin hisabin ba tare da lissafi ba yanda Allah ya ga dama haka zai azurta mutum in kaga arzikin duniya Allah ya baka to yanda ya ga dama kenan in kana neman ƙari ka roƙe shi ya ƙara maka in ka ga ya ƙara maka ba dabara ka bace da ƙarfin ka haka ya ga dama kalle hikima Allah in iya lissafi ne sai kai lissafin ka ka gama ka kai ƙura a rantsa cewa ai farfesa ne na lissafi amma sai na shefa ne ya rinka maka wuya sai ka zo wajen wani lokal wanda in aka tsare shi ya bi abcd zuwa z bai iya sai ka zo kana mai tsaron shago ka samu na abinci in aka je banki bai iya sa hannu dai a bashi ya sunan shi abin da ake sa marasa lahiya cincin bala ya dangula ya dangula ya shi kuɗi kuma nashi ne yanzu kuma ya sha wasu gerin sap in takamakka karatu duk ka haddace sittu sahayin sai magaraba ta yi baka ce fa ne ba wani kuma na can ya wani shan giya a ce eh shi kyalan akawun din sai ce ka ga yan iskan nan miliyan goma ma kawai suka ba kai ko ka wani ta karan ka wani karantarwa ba ruwan Allah da rabu kuma ya sha da gero hisab to Allah ka azurta mu azurtawa mai yawa Allah ka wadata mu wadatawa mai yawa Allah ka ba mu ikon yin amsashen aiki dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ganin saboda yanayin lokaci na ya kamata mu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alazim to akwai tambaya ne eh haka ne to akwai sanarwa in Allah ya mu gobe kamar yadda aka saba cewa kwamitin marayu wanda muke tallafa marayu duk shekara din nan to Allah ya kawo mu lokaci gobe karfe goma karfe goma ko gobe karfe goma na safe ana gayyata al'umma su je su ga kuɗaɗen da suka rinka ba da naira goma naira ashirin ana tarawa su ga tallafin da za a ba marayu da aka kayayyaki na nan an siyo na wajen maraya dari da wani abu kowa za a bashi kayan sallah kuma da yawa bayan Allah da wasu 'yan kasuwa da wasu 'yan siyasa su ma sun bada gwargwadon abin da suka babbada to shi ma duk yana nan Allah ya kai mu gobe za a tallafa mu marayu da shi da aka karfe goma na safe ana gayyatar kowa ya je ya ga irin kokarin da al'umma suke wajen taimakon marayu wannan lokacin marayu na neman taimako matuƙa kuma ya kamata al'umma su ranka taimaka musu bayan wannan kuma akwai malam murtala na halifa shi ma akwai wata jaraba da muka shirya ita ma gobe jaraba ce ta musamman jarabawa ce kamar ka ci cika ci ci tambaya ɗari kyauta ɗari lambar da ka ɗauko ita ce tambayar da za a yi maka idan ka ci to a nan za a baka abin da aka tanada mu wannan tambayar shi ma duk almajiri da ya ji kwakwalwar shi tana zayin karatu to ana gayyata shi zawo ya karye shi kuma karye takwas za a yi sikirin daga karye takwas da rabi zuwa tara da rabi karfe goma za a fara da haka in ka ji an yi sikirin ɗinka an baka lamba to shi kenan za a yi jarraba da kai in ka wuce wannan lokacin ba za a yi da kai ba da haka za a yi wannan za a yi wancan kuma duk ɗaya ne Allah ya mana muwafaka mai tambaya ke cewa hasbunallahu alim wal kila 55 Assalamu alaikum.
Ba ba shi.
Ina ƙara wa malam lafiya.
Amin.
Malam mutum ya tsayi masara da dawa zuwa mutum.
Na.
Biya ta shekara guda.
na Shin Wannan masara da dawa ta shekara suna za a yi musu zarga kuma ko kuwa?
mutum ne ya sai masara da dawa ta shekara guda da ta shekara guda to wai shin za a yi mata zakka ko ba za a yi mata zakka ba to ita dai masarar ba shekara ɗaya ba in dai tana nan a ji ko shekara ta wace ba za a yi mata zakka ba in an tashi sai an saida ta domin kuɗi ne suka saye ta kayan kuɗi to idan aka sai da waɗannan kuɗin idan ƴan uwansa an masu zakka to yanzu kuma za a yi masu zakkar shekara ɗaya ko shekara ishirin ce za a yi masu zakkar shekara ɗaya ne insha Allah Assalamu alaikum. Ina ƙara wa malam lafiya.
Amin.
Malam mutum ne ya kwanta bacci sai ya mafarki.
Na'am.
Ina azumi da azumi.
idan mutum ya kwanta bacci ya mafarki da ya tashi azumin shi na nan lafiya lau sai dai ya wankan janaba ya ci gaba da azumin shi insha Allah to kala su ko wata ko ta baki Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu Allah ka biya dukkan bukatun Allah abubuwan da suka da fatan Allah ya mana magani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta bulwal na bakwai bakwai musamman ga malamin malaman mu malam yau Allah ya mai rasuwa ta su Allah ya gafarta mu shi haka ne da Allah ya mai rasuwa da shi dare an yi janabu su da safi hidimar da himar alƙur'ani Allah ka kada shi da ita waye da himar addini Allah ka kada shi da ita Allah ka sanya shi cikin rahama alƙur'ani Allah ka sanya shi cikin shiga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ba malamin mu wani malamin malaman mu ne Allah ya tattala mu rahama kullu Allah wa lafiya